الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna sha bakwai ga watan rabi'in al'awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da biyu ga watan sha ɗaya shekara ta 2020 miladiya uku ko? to uku ga watan sha ɗaya shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin ammar bin yasir da ke cikin unguwar hausawar dan fulani domin ci gaba da karatu a cikin littafi mai albarka littafin alhalal wal haram fil islam wallafar babban malami doktor alkardawi hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasinmu na goma sha bakwai a cikin wannan littafi darasin da ya gabata mun karanta gabar da malam yake magana akan hikimar allah maɗaukakin sarki ta haramta nau'o'in dabbobin da muka karanta almunkhaniqatu almawqudatu almutaraddiyatu annatihatu ma akala sab'u to akwai hikima ta Allah madaukakin sarki a karkashin haramta waɗannan ainihin wato dabbobi wanda duk mun karanta a darasin da ya gabata sannan mun karanta gaba ta gaba ta mazu biha alal nusub abinda ake yankawa wato da sunan gumaka wannan shi ma yana cikin jerin ainihin dabbobin da Allah maɗaukakin sarki ya yi istithna'in su aka ware su aka ce su ma baya halatta mutum ya ci to sannan a cikin faɗin haramta cin mushe to an yi wata togaciya ayar ta yi umumi amma akwai wani hadithi da ya taksisi ma'ana ayar ta ce hurrimat alaikumul maitatu an haramta muku kowane irin dangin mushe to amma sai hadithi kuma ya ce a cikin mushen banda kifi banda fara saboda likulli ƙa'ida tistithna sun ce kowace ƙa'ida akwai togaciya a ciki shi sa ko abubuwan da aka haramta a can baya sai aka ce famanit tsurra gaira bagin wala adin fala isma alai saboda ƙa'ida ce likulli ƙa'ida tistithna to sai aka togace kifi da kuma ainihin wato fara da haka waɗannan dabbobi ko abinan ƙwari guda biyu ko ainihin wato kifi da fara kenan to waɗannan ko a same su da rai ko a same su sun mutu duk ɗaya ne ba abin da zai hana ka ci a matsayinsu na dabbobin da aka togace daga cikin faɗin ainihin wato mushe to abin da ya shafi mushe ba kifi da fara kadai ake iya amfani da shi ba akwai fatar mushe kashi na dabba da ta yi mushe gashin dabba da ta yi mushe to waɗannan abubuwan su ma suna daga cikin abin da sun fita daga cikin faɗin hurriman alaikumul maita da ko da dabba ba a sami yanka ta ba mushe ta yi a iya fatar ta a iya amfani da kashinta a iya amfani da gashin jikinta kamar yadda duk mun karanta satin da ya gabata to sai za mu tashi akan gabar da mala ya ce halatu darura mustathna halatu darurati halin larura mustathna shi ma an togace shi halin larura yana daga cikin abin da aka yi togaciya a kansa game da ainihin wato dabbobin da aka haramta ci kullu hadhihi almuharramatil madhkura mala yace dukkan waɗannan abubuwan da aka haramta cin su innama hiya fi halil ikhtiyar kadai an haramta cin su ne a halin kana da zabi a lokacin da kake da zabi to a lokacin aka haramta maka cin waɗancan abubuwan amma lokacin da ba ka da zaɓi to kuma an halatta maka ci ɗaya daga cikinsu yanzu kana da zaɓin ka je kana da kuɗi a aljihunka ka ci abinci na halal ka sa mai balangu ya yanka ma ka je ka ci tsire ko ka sa mai abinci ta zuba ma duk kana da wannan zaɓin ko kana da wanda zai baka ka ci to a irin wannan halin an haramta maka cin waɗancan dabbobin da aka lissafa ko abubuwan da aka haramta a baya amma lokacin da ka zamanto ba ka da zaɓi ga yunwa kuma yunwan nan ta kai matakin da ka iya mutuwa kuma babu wani abu da za ka iya ci na halal sai na haram to a daidai wannan lokaci shi sa sai malai ce halatu darura mustathna ita ta daban ce amma daruratu amma ita kanta larura falaha hukumuha tana da hukunci irin nata ba kamar yadda al'umma ko mutane suke ɗauka komai a ce ai larura ce ai larura ce kaza ai larura ce ya za mu ya mutum zai larura ce mutum cin hanci ya bayar ya ce ai larura ce yan yankan wuta sun zo ya biya kuɗin wuta yaƙi sai ya ɗan ba da wani abun an yi magana ce larura ce in baka bayar ba sai a yanke maka to shin laruran nan kawai barin kowa za a yi shi zai yi bayanin larurar ya kuma shiga cikin rumfan larura ya sha roman larura to sai malam yake cewa ita kanta larura falaha hukumuha tana da hukunci fa irin nata wanda ya shafe ta kama zakarna min qabl kaman yanda mun ambaci wannan ainihin bayanin a baya wa qad qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace wa qad fassala lakum ma harrama alaikum tabbas ubangiji ya fayyace muku abin da ya haramta muku illa matsurirtum ilai sai abin da larura ta ta matse ku ta tunkuɗa ku zuwa gare shi amma in ba wannan ba an riga an yi bayani kaza halal ne kaza haram ne kaza halal ne kaza haram ne da haka abin da Allah ya haramta ya ce a nisance shi ya riga ya fayyace ya yi bayaninsa sai fa abin da larura ta matsa mutum zuwa gare shi wa qala ta'ala ba'da an zakara tahrimal maitati wad dam Ubangiji ta'ala ya faɗa bayan ya ambaci haramcin mushe da jini wa ma ba'dahuma da abin da ya biyo bayansu sai ce famani tsurra duk wanda ya matsu duk wanda ya takura duk wanda ya shiga cikin larura ghaira bagin ba yana mai ainihin wato abin nan zalunci ba wala adin ba yana mai ƙetare iyaka ba fala isma alai babu laifi babu komai a kansa inna allaha gafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai bakara aya ta 173 kamar yadda mun karanta wannan a can baya wa daruratul muttafaqi alaiha hiya daruratul giza mala yace larurar da malaman musulunci suka yi ittifaki suka hadu a kanta cewa lalle larura ce hiya daruratul giza ita ce larurar abinci wannan malamai ba su ja in ja ba larurar da malamai suka yi ittifaki a kanta ita ce larurar abinci lallai in mutum ya kai matakin da zai mutu saboda yunwa to a nan abin da aka haramta masa zai iya ɗauka ya ci bi an ya abda huljo ta inda wato yunwa ta matsa shi yunwa ta takura shi wa qad haddadahu ba'd al-fuqaha to kamar zuwa wani lokaci ne in yunwa ta matsa shi shin da safe ya tashi ba abin da zai karya to nan take kawai zai dauki wannan matakin na cin haram ko kuma zai jira sai da rana in na safe bai samu ba ga rana ma ta zo ita ma bai samu na rana ba to zai iya cin haram kenan ko kuma a'a zai jira sai in bai samu abincin safe na rana ga dare yayi ko kuma a'a ya wato mustawa ɗin matakin da zai kai ya ci haram ɗin shin akwai wasu adadin kwanaki da sai ya kai wannan kwanakin sannan in ya nemi halal abin da yake halattacce ya rasa kuma gashi ya shiga ya fara shiga mawuyacin hali sannan zai ci haram to shine sai malai yake cewa wa qad haddahu ba'dul fuqaha wasu daga cikin malaman fiqhu Allah ya ji kansu da rahama sun iyakance bi an yamurra alaihi yawmun wa laila shine mafi karanci shine awa 24 yini cur bai ci komai ba kwana cur bai ci komai ba awa 24 to wasu malaman suka ce duk wanda ya kai irin wannan matakin da za a ce a awa 24 ya kasa samun abin da zai ci a bakinsa to shine wanda ake magana cewa in bai da abin da zai ci ci haram wala ya jidu ma ya akuluhu ya zama zai awa 24 yini awa sha biyu dare awa sha biyu wala ya jidu baya iya samun ma ya akuluhu abin da zai ci illa hadhihi al-at'imatul muharrama sai fa wayannan abinciccikan da aka haramta falahu an yatanawala minha to ya halatta ya ɗebi wannan abincin na haram ya ci ma ya dufa'u bihi darura gwargwadon abin da zai tunkuɗe wannan larurar da shi wa yattaqil halaka gwargwadon yanda zai kare kansa daga halaka shikenan na ba ta gane wato har larura dan karka ɗauka larurar nan ita ma a buɗa ka batta kawai a'a mutum ya ce to ai dole ce ai kaza a'a sai wasu malamai cikin fukaha suka ce kamar wacce larura ce kamar wane tsawon larura ne zai sa mutum ya ci abubuwan da Allah ya haramta sai wasu cikin fukaha suka ce shine sai akalla an samu awa 24 bai samu abin da zai ci na halal ba to yanzu a wannan yanayin yanzu larura ta tunkuɗo shi larura ta turo shi awa 24 bai sa komai a bakinsa ba to zai iya cin haram to in zai cin fa sai suka ce ya ci gwargwadon abin da zai tura larurar gwargwadon yadda in ya ci iya wannan kwantiti din adadin ba zai halaka ba to sai ya tsaya iya haka wa qala imamu malik imamu malik imamu daril hijira rahimahullah yace hadda zalika ash-shab'u wat tazawwud minha haddu zalika haddu zalika imam malik ya ce haddin gwargwadon abin da mutum zai tsaya a shaba'u ƙoshi wata zawudu minha da kuma yin guziri da wannan haram ɗin hatta ya ji da gaira ha har sai ya samu wani sai ya samu wani abincin na halal sannan sai ya zubar da wancan ma'ana mutum ya, ya, ya, ya shiga cikin irin wannan yanayin na matsi da larura an fahimta shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut wato ko ukuba ba a yi wa mutum ukuba da abinci ko azabtar da mutum za a yi masa wata ukubar amma lokacin cin abinci ya bashi abinci wayannan abubuwan guda biyu su ne babban tashin hankalin dan adam abinci da security in ga zaman lafiya ba abinci akwai matsala in aka samu abinci kuma ba security shi ma matsala ce shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya wa Qurayshawa falyabudu rabb hadhal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf yasa ba a yi wa mutane horon yunwa ko gwamnatoci da suke takure mutane wannan horon ba daidai bane a yi wa mutane horon yunwa ba daidai bane yalwata wa mutane abinci yanzu kowa yana sane da abubuwan da suka dan faru kwanan nan duk da cewa ba za ka ba za ka ba mutane wato kofa cewa sun yi daidai ko sun abin nan batun da wasu ba yunwa ba ce wasu ba larura ba ce wasu ma ba ma abincin suka ɗiba zuwa suka yi suka ɗebi wasu abubuwa kuma na daban kuma ka ji a inda malamai suka yi ittifaki inda mutum zai ci haram shine abinci za mu zo tattaunawa game da magani to shin in aka rasa magani na halal za ka iya shan maganin da aka haɗa shi da haram to anan za mu tattauna a kan nan amma abin da ya shafi abinci suka ce malamai sun yi haɗu a kan abinci in an rasa na halal kuma aka shiga cikin irin wannan yanayin to mutum zai iya cin haram abincin haram na fata an gane imam malik shi kuma a wajensa dan a can wasu malaman sun ce zai ci gwargwadon abin da zai tunkuɗe masa larurar ya tunkuɗe masa halakar shi ko imam malik ya ce a'a haddu zalika ai iyakar da aka yi wa mutum tun da dai an buɗe ƙofar ya ci haram to ya ci har sai ya ƙoshi ya ci ya ƙoshi kuma ya yi guziri guzurin kuma duk lokacin da ya ji yunwa ya ɗauko guzurinsa ya ci dama mu al'umma ce ba a cici ba ne la na akulu hatta na ju'a ko mu al'umma ce da ba ma cin abinci sai mun ji yunwa ba kawai mutum da ya dan ji wani guri ya dan fada ya sake tofin can zuwa an jima kuma ya sake tofin a ba wannan ake a mu al'umma ce wanda ba ma ci sai mun ji yunwa ina fata an gane yau ka san akwai irin wannan za a gan shi malam kullum shi ya fi so ya ji shi ya cika ta ko ina da haka da ya ji dan wani guri ya dan yi sakko haka kawai in ga ma dama ga kuɗi aljihunsa sai sai ya tofin to wannan ba nan ake magana ba ya ciye ƙoshi ya yi guziri guzirin shi ne gwargwadon in kuma can ya ji yunwa ta sake damunsa sai ya ɗauko naman kare ne me wani abin kai ta tiƙan naman kare a'a larura ce ta sa yanzu babu abin da zaka ci sai naman kare ko naman mushe ko naman alade ina fata an gane to sai ga kana kyamar abin amma ya za ka yi larura ce to can in yunwa ta matsa ta matsa ba a samu wani ba sai ka sake ɗauko guzirin naman nan da ka gasa na mushe sai ka kuma ci haka za ka yi ta har sai ka samu abin da zai wadatar da kai ga barin cin haram sai ka watsar da shi ka koma cikin albidaya bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid mujalladi na biyu shafi na 29 na ibn rushd za ka ga wannan bayani na imam malik wa qala ghayru wani imamu malik cikin malamai shi kuma ce la ya akulu minha illa ma yumsikur ramak wala'alla haza huwa zahir wani cikin malamai ya ce a'a wancan magana ta imam malik shi baya tare da ita cewa mutum ya yi hani'an da haram kuma ya yi guziri da haram sai shi kuma wani cikin malamai sai ce la ya akulu minha mutum ba zai ci ba daga abin da yake na haram illa rura ta tilasta shi ya ci kenan illa ma yumsikur rama sai gwargwadon abin da zai rike masa ko ya toshe masa raɗaɗin yunwa da ya ɗan ji da ya daina gani ma yana ɗan ganin wasu zarurruka suna giggifta masa haka saboda yunwa mala ba ta da kyau ba ka je ɗan mala yana cewa iya yunwa ba ta da hankali an fahimta yana ganin wani zare-zare haka sai ya dinga ganin abubuwa suna rabuwa gida biyu in ya taho sai daga ganin hanyar ta rabu biyu wani lokaci zai ga yayi cikin kwata ma ya dauka ya zo daidai wajen tsallaka ashe bai zo ba to da ya ci ya ga ya fara ganin hanya ya daina ganin wannan igiyoyin da wannan zarurrukan suna yawo a idansa sai ya kame shine ma'ana zai ci gwargwadon mayum sikur ramak abinda zai ainihin wato rike masa wannan yunwar ya zamanto baya jinta wala alla hadha mala ya ce watakila wannan ƙaulin huwa zahiru shine abin da ya bayyana min ƙaulihi ta'ala daga faɗin Allah ta'ala ghaira bagin wala adin ghaira bagin ai ɗalibun lishahawa ba yana mai neman more sha'awa ba kamar yadda muka faɗa ɗazu da ya ji cikinsa ya faɗa dama guzurin nan na naman alade ko naman kare ko naman mushe yana nan a cikin jakarsa sai sake tofe kaga wannan gaira bagin kenan to ya zama gaira bagin ba yana mai neman ci dan sha'awa ba wala adin ai mutajawizin haddar darura ba kuma yana mai ƙetare iyakan larura ba to shi sa sai wasu cikin malamai suka ce a'a maganar ya ci sai ya ƙoshi to yanzu ya zama ad kenan ya ƙetare iyaka a ce har ma ya yi guzuri di ya ƙetare iyaka to yaya kenan suka ce kawai ya ci gwargwadon abin da wannan raɗaɗin yunwan zai kawo ba ƙoshi yadda yake so ba amma ya kori raɗaɗin yunwa zai iya yin sallah cikin nutsuwa zai iya sana'a sa zai ci gaba da tafiyarsa in matafiyi ne to sai ya kame daga cin wannan wa daruratul ju' ita ko larura ta yunwa qad nassa alaiha alquran alqurani ma yayi bayani ya nassanta bayanin larura irin ta yunwa nassan sarihan kuma nassi karara bi da faɗin Allah ta'ala famani turra wanda ya matsu fi mahmasatin a cikin jin yunwa wato jin yunwan ya kai masa matuƙa ghaira mutajanifin li ithmin ba yana mai karkata zuwa ga aikata laifi ba a yunwa ce ba dama dan tamore bane dama yar dama yake so ya ce ya ji an ce yunwa amma yunwan nan zai iya daurewa zai iya kokari ya kai zuwa wani lokaci a'a kawai sai ya fada wa haram hujjar shine ya an ce in an mutum ya shiga yana jin yunwa to sai Allah ta'ala duk sai ya yi wannan bayanin dan fa karka saki jiki akan harkar larura nan sai ya ce famane turra duk wanda ya takura ya matsu fi makhmasatin a cikin jin yunwa ghaira mutajanifin da ismin ba yana mai karkata ya face da aikata laifi ba fa inna allaha ghafurur rahim mushan da ya ci naman aladin naman kare da ya ci babu laifi a kansa inna allaha ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai wal makhmasa al majaa abinda ake nufi da makhmasa da ta zo a cikin wannan aya ana nufin al majaatu yunwa to mun ji game da larurar abinci malamai sun yi ittifaki akan duk mutumin da zai halaka saboda yunwa to ya ci haram kar mutum ya dinga cewa to ai shi gaba daya yau bai karya ba kuma da safe ma da rana ma bai ci komai ba za ka iya kaiwa dare to ka haƙura zuwa daren mai yiwuwa zuwa daren ka samu abincin halal a'a dare ya yi ba za ka abin nan ba to kwanta ka yi addu'a ka kwanta la'alla lokacin da za ka tashi da safe ka samu to sai in ka yi awa 24 kamar yadda wasu ce mu akwai malaman da suka ce sai ka kwana uku an fahimta suka ce sai mutum ya kwana uku bai samu ba wannan sun tsaurara ko eh to kaga wannan kaulin da muka karanta suka ce awa 24 yawmun wa laila to sai kuma mutum ya ci to daruratu dawa ya kuma laruran magani shin shi ma a cikin magani akwai larura a ce lalle lalle ga wata cuta amma sai mutum ya sha magani iri kaza da aka hada shi da da da, da najasa ko aka hada shi da haram sannan zai warke to zai iya shan wannan maganin duba da larurar da take damunsa ta rashin lafiya to sai mala yake cewa amma daruratu dawa amma game da larurar magani bi an ya tawaqqafa bur'uhu ala tanawul shay'in min min hadhihi almuharramat misali a ce rashin lafiyarsa ba za ta warke ba sai fa in ya sha wani abu na daga waɗannan abubuwan na haram a ce wannan larurar taka da kake kallo ba za ta warke ba sai ka sha wiski an fahimta ko sai mutum ya sha gulda kai Allah kiyaye eh ga wata larura ta kama mutum amma an ce ba zai warke ba har sai ya sai ya sha kitsan ainihin wato wato kitsan alade an fahimta ko sai an mafarfesin naman kare da ɗan ruwa-ruwan nan ya sha to sai ma yake ta faqad ikhtalafa fi fi itibari hal fuqaha gaskiya malamai fuqaha masana fiqh sun yi sabani wajen la'akari da wannan mas'ala fa minhum daga cikin su su malaman man lam ya'tabiri dawa'a da man lam man lam ya'tabiri tadawi darura daruratan qahira kal giza' a cikin su malamai akwai waɗanda ba su ɗauki a tadawi yin magani ba su ɗauke shi daruratan ƙahira wata larura da za ta tirsasa wa mutum ya ci haram ko ya sha abin da yake haramun ba kalgi za'i kamar irin abinci an fahimta wata larura ma ya ba wata larura ba ce yunwa ce ko to sai yake cewa wasu daga cikin malamai sun ce wannan su ba sa la'akari da a harkar magani ko neman magani a ce lalle ga wata larura ta tirsasa wani mara lafiya sai ya sha wani abu wanda shansa haramun ne kamar yadda aka ce a abin da ya shafi larurar abinci wastanada wastanada kazalika ila hadithin shi ma su malaman da suka tafi akan wannan kaulin sun jingina sun dogara da wani hadithi hadithin shine inna allaha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum lalle Allah madaukakin sarki bai sanya warakar ku ba cikin abin da ya haramta muku Allah ta'ala bai sanya waraka ta wata cuta cikin cututtuka a cikin abin da ya haramta ba Allah ba zai haramta wani abu kuma ya sa maganin wata cuta a wannan abin da ya haramta ba ina fata an gane wannan hadithin zakarahu al-bukhari fi babu shurbil halwa wato wal asal mu'allaqan imam al-bukhari ya ambace shi a babun shan alhalwa abubuwa masu zaki wal asal da zuma mu'allakan ya kawo shi ta'alikan wa rawahu al-hakim fi tib abu abdullahi al-hakim an-nisaburi ya kawo wannan hadisin ya ruwaito shi a cikin at-tib hadisi na ainihin wato 7509 wal baihaqi imam al-baihaqi shi ma fi dhahaya a cikin babul layya ya kawo wannan hadisi na 20,000 da ainihin wato 72 wasu hahu siyoti fi sagir haka alhafizu siyoti ya inganta wannan hadisin a cikin jami'u sagir hadisi mai lamba ta 1,773 wa ƙala alhaithan fil majma'u zawa'id majma'i zawa'id alhafizu alhaithami a cikin majma'u zawa'id wato hadithi na 8,289 ya ce rijaluhu rijalu sahih wannan wato mazajen da suka ruwaito wannan hadisin rijal ne na sahih wa sahahul albani fi gayatul maram amma shek nasiruddin albani ya inganta wannan hadisin a cikin gayatul maram ta'alikin da yawa wannan littafin na alhalal wal haram mawqufan amma ya ce ya inganta hadisin mawqufi ne a ibn mas'ud zuwa ga abdullahi dan mas'ud da haka hadisin ya inganta zuwa ga abdullahi dan mas'ud cewa Allah bai sanya warakarku bai sanya maganin cututtukanku a cikin abin da ya haramta muku ba duba da wannan wancan cikin malamai shi yasa sai yake ganin magani baya cikin rukunin da za a ce a sha koda na haramun ne bisa larura an fahimci wannan wa minhum daga cikin malamai kuma mani'ita bara hadhihi darura ko wanda yayi la'akari da wannan larurar ya ce larurar magani ita ma larura ce waje dawa don haka shi su wa'annan malaman sai suka sanya magani kalgiza kamar abinci shi ma yake da haka yadda aka yi wa mutum hukunci a abinci suka ce to haka za a yi masa hukunci a magani fakilahu ma lazimun lil haya suka ce domin dukkan waɗannan abubuwan guda biyu lazimai ne na rayuwa fi asliha cikin asalin rayuwar au dawamuha ko dawwamar rayuwar abinci asali ne wajen rayuwa ko dai asali wajen rayuwa ko asali ne na in kana rayan kuma ka ci gaba wato rayuwarka ta ɗore haka shi ma magani asali ne na rayuwa ko kuma na dawwamar rayuwar da haka abubuwa ne guda biyu mutalazimai a rayuwar ɗan adam yadda yake buƙatar abinci haka yake buƙatar magani yadda larura za ta tilasta shi ya rasa abincin halal sai haram aka ce shari'a ta ba shi dama ya ci abincin haram to haka idan aka rasa magani a inda yake ba wani magani na halal wanda zai yi maganin cutar da take damunsa sai wani magani da aka har hada shi da haram to a kodin tuwa inda malaman suka ce zai iya sha saboda larura wa ta dalla hadha al-fariq waɗannan ɓangare na malamai sun kafa hujja ala ibahati hadhihi al-muharramat akan halatta waɗannan abubuwan da aka haramta littadawi dan magani bi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi lubsil harir yayi sassauci a wajen sanya tufafin alhariri li abdurrahman bin auf ga abdurrahman dan auf wa zubair bin al-awwam da zubair dan awwam radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yadda lihikati ai jarab kanat bihima saboda wasu ƙurarraji masu kamar ƙazuwa da suke feso musu kuma ka san in mutum ya samu irin wannan ƙurajen waɗanda suke masu ruwa kamar ƙazuwa to ba sa son kaya mai nauyi in ka sa kaya mai nauyi sai su dinga mannewa a jiki ba ha ganin lokacin duk da dai cutar kazuwa din ta yi sauki amma da za ga almajiran da ba sa samun kulawa da wanka da sauransu suka kamu da ita sai ga in an zo ma sai an sa ruwan dumi haka ana daddagawa da sauransu yana dagowa saboda haka irin wannan cutar ta wannan kurarrajin na kazuwa sun fi son kaya mara nauyi to kuma kaya mara nauyi shine alhariri a wannan lokacin da haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada dama saboda wani lokaci in an je yaƙi da sauransu wani sai ga an daɗe ba a yi wanka ba da sauransu ga 'yan infection da 'yan ƙwayoyin cututtuka sai mutum ya kamu da wata cuta da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sassauci ga Abdurrahman bin Auf da Zubair bin Awam su sanya tufafin alhariri saboda maganin kazuwa wannan cututtukan ƙurajen da suka fito musu da haka wayannan malamai sai suka kafa hujja da wannan ma'ana hayyihi allubusul harir tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta sanya tufafin alhariri haramun ne tufafin alhariri amma sai ga Abdurrahman bin Auf da Zubair bin Awam sun kamu da kazuwa manza Allah ya yi musu sassauci ya ce su su sa kenan ashe akwai larurar da in ta samu mutum aka rasa wani magani na halal da zai magance wannan sai wani abu na haram to bisa kiyasi ga wannan hadisin a wajen wayannan malaman suka ce to za a iya bawa mutum dama ya sha mafhum wa wa'idihi alai ma'ana haihi allubus alharir wa wa'idi alai tare da cewa annabi ya hana sanya tufafin alharir da kuma irin narko da azabar da yace za a yi wa wanda ya sanya tufafin alhariri kamar yadda wannan hadisin yana cikin bukhari hadisi na 5839 imam muslim hadisi na 2076 fi kitabin libas ka koma cikin kitabun libas hadisi ne na anas dan malik wa rubbama kana hadha alqawlu aqrabu ila ruhil islam sai shi kuma doktor yusuful kardawi ya kawo maka maganar wayancan malaman da suka ce sam a tafau ba su yadda magani ya shiga cikin layin abinci ba da haka abinci shi kadai aka yi masa hukunci a babin larura mutum ya ci abin da aka haramta amma a magani suka ce a babu wannan an gane wannan wasu malaman kuma suka ce a babu bambanci larura larura ce kamar yadda larura za ta tilasta mutum ya ci abincin haram to haka larura za ta tilasta masa ya sha maganin haram an gane wannan to sai shi doktor kardawi ya ce wa rubama kana hadal kaul ya ce sau da yawa wannan kaulin na biyu wanda aka ce za a iya shan magani na haram ya ce a ƙarabu ila ruhil islam to zai fi kusa zuwa ga irin ruhi irin na musulunci ruhin sassauci ruhin tausayi ruhin jin kai irin na addini ya ce wannan ƙaunin na biyu ya fi kusa zuwa ga ruhin musulunci alladhi yuhafizu wanda musulunci ko da yaushe yana kiyayewa alal hayatil insaniya akan rayuwar dan adam shi yasa za ga duk abubuwan da za su cutar da jikin dan adam su cutar da hankalin dan adam su cutar da zamantakewar dan adam su cutar da dukiyar su wannan daruriyatul khams musulunci ke ba su kulawa yace kuma kowace gwamnati in ta zo ko ta musulmi ko ba ta musulmi ba lalle ta kula wa dan adam da waɗannan haƙoƙin nasa guda biyar darura ne na rayuwa da aka addinin musulunci yana ba wa rayuwar dan adam kulawa fi kulli tashri'ati a cikin dukkan shar'ance shar'ancensa in ka duba dukkan abubuwan hukunce hukunce da tashri'at irin na musulunci di yana kula da rayuwar dan adam wa wasayahu da wasiyoyin da musulunci yake ta yi a wurare daban-daban za ga yana yin wasiya ainihin wato game da kula da rayuwar bil adama walakin nan rukhsata fi tanawulid dawa al mushtamilu ala muharramin malam ce sai dai to ka kasa kunne a nan sai dai dinnan sai dai arrukusatu wato lakin nan rukusata sai dai wannan rukusa din sassaucin da aka yi fita na wulid dawa'il mushtamil ala muharram wajen shan maganin da sinadarin da aka hada shi ya kunshi wani abu wanda cinsa ko shansa haram ne misali a ce kamar cikin maganin sai an hada kamar lokacin da muna karanta sifatu saumin nabi in ban manta ba akwai ko sifatu saumin nabi ko kuma ina ganin kamar sifatu saumin nabi in ban manta ba so a cikinsa kaga akwai wani magani da masu diabetes suke wata allura da ake musu insulin an ce daga cikin sinadaranta akwai abin nan ɗin alade a ciki kuma gashi ana yawan mutane to kaga kila malamai sun ba da wannan fatawar na ayita saboda irin wannan karatun to shi sa sai malai ke cewa sassauci fi tanawuli dawa'il mushtamil ala muharram wajen shan maganin da ya kunshi wani abu wanda yake na haram mashrudatun bi shuruɗi to wannan sassaucin an dabaibaye shi da wasu sharuɗa sai sharuɗan nan sun cika ma'ana hatta ga malaman da suke ganin a iya shan wani magani wanda a cikin sinadaran da aka haɗa shi akwai haram akwai wani abu wanda cinsa ko shansa haram ne an haɗa shi wajen sinadaran maganin su ma da suka ce a iya sha suka ce amma da sharuɗa wayanne ne sharuɗan sai suka ce na farko an ya kuna hunaka khatarun haƙiƙi ala sihhatil insan idan lam yatanawal hadha dawa ya kasance akwai haɗari ƙarara haɗari na haƙiƙa akan lafiyar mutumin da bai sha wannan maganin ba ya kamu da rashin lafiya akwai barazana sosai akwai haɗari wajen da barazanar lafiyar wannan mara lafiyar in ya ƙi shan wannan maganin kuma magani ne wanda yake da ƙunshe da wani sinadari na haram sharaɗi na farko ke ya zama in bai sha ba to akwai haɗari a rayuwarsa an ji wannan sharaɗi na biyu allah yujada dawa'un gairu ya zama babu wani maganin substitute da zai yi aiki irin na wancan gairuhu in ba wannan ba minal halal daga cikin irin magunguna na halal ya ƙumu makamahu wanda wannan maganin in an sha shi daidai yake da wancan na haram ɗin zai tsaya a matsayin wancan au yuhuni anhu ko ma ya wadatar da ba sai an sha wancan ba ma'ana sai an duba an ga to shi wannan maganin an ce a cikin abin da aka hada shi akwai kitsan alade ko akwai kitsan kare ko akwai jinin ainihin wato wata dabba wadda aka haramta amfani da ita to shin a tambayi su pharmacist ba wani maganin wanda shi kuma aka yi sinadaransa duk gaba ɗaya babu wani sinadari na haram suka ce akwai magani kaza da ƙasa kaza take yi ko kamfani kaza yake shi ma yana irin wannan maganin daidai wa daida to anan ba ka da uzuri ba ka sha wannan ba za ka sha wancan ba tunda akwai wani wanda babu haram a cikinsa kuma daidai yake da wannan ko ma an ka sha shi ya wadatar da kai ba sai ka sha wannan ba to haramun ne ka sha wannan wanda a cikinsa akwai haram sharaɗi na biyu kenan ya zamana akwai haɗari a lafiyar wannan mutum in bai sha ba na biyu ya zama babu wani maganin mai aiki irin wannan na halal na uku an ya sifa zalika ɗabibin musulmin a samu likita musulmi ya wasafa irin wannan bayanin ma'ana ya wasafa cewa lalle gaskiya a yanzu dai sofa babu wani magani da ake sha don wannan cutar sai wannan maganin Sika kuma shi wannan ainihin wato likitan ya zamanto amintacce fi khibrati a wajen kwarewarsa ya zamanto expert ne ƙwararren likitan ne in ba ƙwararren likita ba ne to a bar wajensa a je a sake gana da wani likitan to ga larura amma mun ga wani likita amma ya ce mara lafiyar nan lalle sai ya sha magani kaza kuma an ce a cikin maganin nan ana haɗawa da kaza kuma haramun ne mu a addinin to shin ba wata mafita ilan aka samu ƙwararren likitan da ya wuce wancan sai ce a akwai su ma suna nan da yawa ga kaza ga kaza ga kaza ya babba da zaɓi kaga sai ku aje waccan maganar sai ku hauta wannan shi sa sai aka ce a samu likita sika wanda an yadda da ƙwarewarsa sannan kuma wafi dinihi an kuma yadda da addininsa kar a samu wanda 'yan ba ruwanmu kawai shi baya kallon implication ɗin a ba addinance ba ruwansa kawai shi daktar da haka kawai shi nazariyarsa da likitancinsa kawai yake kallo in an zo masa ba zai kalli gravity ɗin mu'amala da haram ba shi kawai abin da yake lura da shi kawai dai wannan maganin in an sha zai maganin kaza da haka in kuka zo wajensa ba sai ba zai ba da wani haske na cewa a nemi waninsa ba to shi sa a samu wannan in aka samu wa'annan sun cika sharuɗa nawa kenan uku to in wa'annan sharuɗan sun cika ya zama na farko aka ce me akwai hatsari a lafiyar mutum in bai yi mai ba in bai sha ba bai sha wannan maganin ba na biyu fa babu wani magani da zai sha a madadin wancan na uku ba a samu ƙwararren likita amintacce ta fuskar addini ya ce ba wani magani sai wannan to in wayannan sharuɗan sun cika sannan sai a yi mai sai a sha wannan maganin wanda a cikinsa akwai haram na iko kamar yaya bayan da za a samu maganin yawa ba kuɗin da za a sai irin wancan eh wato gashi likita ya nuna akwai wani an fahimta amma wancan kila yana da tsada to ga wata matsalar ita ma an fahimta ga akwai wani wanda ba wai irin wancan din ba amma yana da tsada ko kuma ma a ce babu shi sai an je wata ƙasa an samo shi wannan ita ma larura ce ko mai zaman kanta da ya kamata a kalle ta sai a duba a gani za a iya samun gudunmawa daga 'yan uwa ko mutanen al'umma da za a iya siyan wannan din matukar akwai al'umma ai ba za a ce lalle ga wani magani an rubuta masa amma akwai haram a ciki amma akwai wani magani wanda shi kuma halal ne ba haram a ciki amma fa yayi tsada ba shi da kuɗin da zai siya jama'a a taimaka ba za a taimaka ba za a samu mafita insha Allah to sai malai yake cewa ala annana naqulu mimma na'rifu min alwaqi'i tadbiqi akan abinda doriya akan abinda muka riga muka faɗa cikin abin da muka sani na irin tunaninmu shine alwaƙi ta ɗabi'i wato observation kenan a cikin iya hangen nesanmu wa min taqariri thiqatil atibba da kuma abin da muka samu ko muka sani na ra'ayoyin amintattun likitoci Allah darurata ɗibbiya تحتم تناول شيء من هذه المحرمات an fahimta yake cewa iya abin da muka tattara muka samu da abin da muka sani na observation da muka yi in ji malam doktor da kuma ra'ayoyin likitoci ƙwararru babu wata larura a likitance to hakimu da za ta tirsasa wa wani patient mara lafiya tanawulu shay'in shan wani abu min hadihil muharramat daga waɗannan abubuwan da aka haramta to alhamdulillah ba kaga kenan a likitancen babu ma irin wannan a ce ba yanda za a yi sai mutum ya sha haram a matsayin magani ka dawa'in kamar magani walakin na na nuƙarrirul mabda ihtiyatan li muslim sai dai har duk da haka muna ƙara tabbatar da ƙa'idan nan ta addinin musulunci ihtiyatan li muslim saboda abin da zai iya faruwa ga wani musulmi don mu kare shi daga fadawa abin da zai iya faruwa kad yakunu fi makanin la yujadu fihi illa hadhihi al muharramat banda ma abin da ka kawo zai iya kasancewa mutum ya samu kansa a gurin da ba wannan magungunan sai irin wannan na haramun din an gani babu yanzu da zaka dinga jin ana hira da wasu a rediyo suna cewa ko hanyar mota babu zuwa ƙauyukansu akwai wadda na ji ana hira da su a wani gidan rediyo ake cewa to in mace za ta yi suka ce a amalanke ko a wulbaro ake ɗora ta aka ce to ya suka ce wani lokaci kan aje asibitin ta haihu wani lokaci kuma ma ta mutu a hanya to yanzu irin wannan ka zo ka ce masa a ce ga wani magani yana da mara lafiya zai ma tsaya tantance wani magani na haram ne ko na kaza ko da ya san na haramun din ne in dai an ce wannan maganin an sha ana warkewa zai sha ko ba zai sha ba to sai ce zai iya ka kaddara ma mu ɗauka duk hakan ne bayanan can ya ce to ai zai iya mu tabbatar da ka'idan nan fita addini don mu kiyaye da kuma kare musulmi daga fada a haɗari ya ce kad ya kunu zai iya faruwa fa fi makanin a wani wurin la yujadu fihi a wannan gurin ba a samu a cikin wannan garin ko a wannan ƙauyen ko a wannan nahiyar illa hadhihi muharramat in dai ta fuskan magani ne sai wa'annan abubuwan da aka haramta wanda aka hada da kashin kaza ko fitsarin kaza ko jinin kaza ko kaza ba muna magana akan magunguna irin na tsafi ko abu na a'a magunguna irin na cututtukan da suke damun dan adam na yau da kullum sai aka ce to ai su a nan yankin nasu duk wanda ya rashin lafiya sai a ce da an yi masa kaza wani sai ga kamar wani bulib ne an fahimta sai a ce da an shafa masa kaza ko da an yi kaza sai a ga mutum ya warke su iya wannan maganin suke da shi to kaga irin wannan duk ana la'akari shari'ar musulunci duk za ta yi la'akari da wani da kaga kenan har yanzu ana kan ka'idar shi kansa magani yana da larura irin ta me irin ta abinci an fahimci wannan to sai malai ya ci gaba da bayani dai game da larurar nan ko ta magani ko ta abinci sai ce alfardu laisa bi mutsarrin ɗaiɗaikun mutane individual shine alfard ɗaiɗaiku laisa bi mutsarrin ba za su zamanto mabukata ba ko masu tsananin bukata idza kana fil mujtama in dai a cikin al'ummar da suke rayuwa a cikin society da suke ma yadfa'u daruratahu akwai abin da yake iya tunkuɗewa wannan society larurarsu dan kai baka da shi baya nuna kowa bai da shi misali sai aka wayi gari misali a nan unguwar yanzu mutanen al'ummar da suke zaune a wannan unguwar ai in ka kalle su kai musu kudin goro za ka iya musu hukunci da cewa dukkaninsu a gaba ɗayansu in sun haɗu sun fi ƙarfin abin da za su ci su sha in sun haɗu gaba ɗayansu a matsayin al'umma to abin da za a ci don a kawar da wancan raɗaɗin yunwar ko a sha ya kau da kishirwa sun fi ƙarfinsa sai dai kuma mutum daɗi ke so ya ce ce yana da ɗaya bai ci nama ba ko yana da ɗaya bai wannan kuma ba shi ake magana ba ana maganar duk al'ummar da tana da abin da zai tunkuɗe mata faɗawa cikin waccan larurar to a ɗaiɗaikun cikinsu kuma babu wani dalili da mutum zai ci mushe ko ya ci naman kare ko naman alade bisa larura Allah ya sa an gane wannan ka'idar ka ji wata da baibayi da aka sake kana dan jin kama an dan sake ka ka dan ci haram din nan dai ko yaya ne ka dan shana to ka ji kuma inda malam ya biyo al'ummar da in ta cure a dunkulanta Allah ya hore mata abinda za ta iya cin karo ta yi fada da larura ba za ta fada cikin larura ba ma'ana kenan sai an waye gari ya zama duk mutanen unguwan nan abin da za su ci su sha ya fi karfinsu su to ɗaiɗaikun cikinsu sai su fada cikin waccan larura amma ga makocinka da katon gida da babban jan da fitulu masu haske mai hannunka mai kafaɗa shi ma haka amma ka ci mushe da suna nan bari ka je inda ake kwatar abinci da ƙarfi a baka ka ci amma aka hana ka ka kwata da ƙarfi ka ci kuma garin kwatarin an kashe ka a biya diya in kuma ka kashe wanda ka zo kwata shi kenan an ka san addinin musulunci na a tsararren addini ne shi tanzilun min hakimin hamid ya Allah ta'ala zai halicci mutane ya hana su abinci Allah baya haka ko ya halicci mutum miliyan ɗaya ba su abincin miliyan ɗaya ba ɗaya baya haka sai dai wani ne ya haɗa da na wani to ku ku ɗari ne an zo da take away an tabbatar ku ɗari ne sai mutum uku ban samu ba akwai wanda ya haɗa na mutum biyu akwai azzalimin da mutum biyu ko mutum mutum uku ya ɗauka kun fahimci wannan amma aka kyale aka tsaya kowa ya dangana aka ba aka buza ga kowa ya samu ina ba ta gane to wannan matsalar ce mutum ɗaya sai ya runguma na mutum goma shi shi kaɗai wani ma in ya samu dama sai ya kamfaci na mutum ɗari wani na mutum dubu zai danne shi shi kaɗai ya fi ƙarfinsa ba haɗa ma irin ta ɗan adam ba zai iya cinyewa ba shi shi kaɗai sai dai ya lalace a zubar maimakon ya samu wadatar zuciya ci na kusa da shi ya ci wancan ya ci to shi yasa kan ka samu al'umma da za a ce gaba ɗayanta in ka tattare ta duk sun yanzu a ce yanzu an shiga cikin larura a wannan unguwar ta yanda gaba ɗaya an shiga matakin da malam yake faɗa na sai dai unguwar nan mutanen su ci mushe ko su ci naman kare ko na alade to in har al'ummar unguwan nan sun fi karfin su ci naman alade ko mushe larura ba ta kai can ba to ɗaiɗaikun cikin su ma ba za a bari ya ci mushe ba yana cikin masu abincin yana cikin masu masu wanda suna iya cin abinci a to shi ma ya shiga cikin su an gane wannan walaysa min sharɗi darura ba sharaɗi ba ne na larura Allah ya ji dal insanu ta'aman fi mulkihi huwa hasb a ce mutum shi ba shi da abincin da ya mallaka a karan kansa shikenan ba sharaɗin ka fada cikin larura ka shiga cikin jerin wayanda aka ce su suna cikin ma'abota larura ne ba sharaɗi ba ne sai in ya zama ba ka da abincin da za ka ci naka wanda ka mallaka kaɗai sai in ya zamanto na kusa da kai shi ma bai da na kusa da shi shi ma ba shi da wancan shi ma na gaban da haka kan wajja ce an fahimta amma kai kaɗai ne ba ka da na nan yana da shi na nan bai da shi na nan ma yana da shi na can gaba yana da shi kila a layin gaba ɗaya ku mutum biyu ne ko uku wanda kuka shiga cikin irin wannan matsin amma layin an kai wajen mutum ɗari mutum uku ne kawai ba sa iya cin abinci sau uku a rana ko kuma ba sa iya cin abinci 24 hours sau ɗaya amma fa duk rago suna iya ci a ba za su ci mushe ba ba za su ci haram ba su shiga rigar ragowa ku ragowa kuna ina ga wasu mutane uku a cikin layinku cikin mutum ɗari ba sa iya cin abinci har sun faɗa halin da sun shiga halin larura da za su iya cin mushe ko su ci naman kare ko naman alade ko wani abu da aka haramta to da haka ka ɗauka sai a matsayinka na kai kai kaɗai kai kaɗai ka shiga larurar da ba ka da abin da ka mallaka da za ka iya ci to shi kenan ya baka lasisin ka je ka ci haram a'a ina fata an gane balla ya kunu mutsarran ya ce a'a ba zai zamanto wanda ya shiga cikin tsananin matsi da larura ba litanawul hadhihi al-adimatul muharrama wanda zai bashi damar ya ci waɗannan abinciccikan da aka haramta idza kana fi afradi mujtama'ihi muslimihim aw dhimmihim aw dhimmihim dhimmihim man yamliku min fadli ta'am matukar idza kana ya kasance fi afradi mujtama'ihi a ɗaiɗaikun al'ummar da yake cikinsu muslimihim musulmin cikinsu wa dhimmihim da kafiran cikinsu manyan liku in dai a cikinsu akwai wanda yake iya mallakar min fadli da'am rarar abinci ma ya difa'u bihi darurat ma ya difa'u bihi darurat an wanda wannan rarar zai iya tunkuɗe wa wancan larurar da ya shiga cikinta to ba dama a ci haram ga wani yana da abincin yau da na gobe da na jibi wani ma ya tara wanda zai ci nan da shekara ɗaya ko wata shida sannan a bar mutum ya ci muci a ba zai yi ba kai da kai tanadin nan da wata shida ubangijin da ya baka ka samu na wata shida gashi cikin bayansa kuma ya jarabci wani ya hana shi na kwana daya akwai imani kai ka tara nan wata shida kana jiran sai nan da wata shida ga wani nan shi ya rasa na kwana daya a sai a zo a ce to ɗebo ka samu ka bashi an fahimta don haka in dai akwai a cikin al'ummar ɗaiɗaikun al'umma akwai wanda yake da surplus rara to ba za a bar wani daga ciki kuma ya ce haram an gane wannan karatun kuwa ana fahimta don haka matukar a cikin al'ummar da yake rayuwa shi kadai ne ya shiga cikin halin larura sauran ba sa cikin larura suna da abin da za su ci har da rara to a cikin rarar su ciyar da wancan bawan allah da allah ya jarabce shi ya shiga cikin halin larura yanzu anya al'umma ba za ta ba ta tunanin Allah zai caje ta tuhume ta a ce ga wani makocinku yana zaune a cikinku har an kai ga in aka zo aka jefar da dabba a bola yake zuwa ya ɗauko ta ya zo ya gyara su ci da shi da iyalansa ba kwa jin wani abu a ce al'umma da mutum yake rayuwa a cikin irin wannan yanayi ina fata an gane to sai mala yake cewa fa'innal mujitama al'islami domin ita al'ummar musulmi mutakamila mai haɗuwa da juna ne su zama kammalallu sun cika ba sa warewa kawai alaikum an fusa kuma la yadurrukum man dalla idza tadaitu al'ummar musulmi ba haka take zama ba ta zama kawai ni in na samu kamar abin da bahaushe yake cewa in jifa ya tsallake kanka ya fada kan kowa wannan ba ba ka'idar musulunci bace ko in gemun dan uwanka ya sha kama da wuta ka shafa a naka ruwa aka kawo gudunmawar ruwa aka aka ce gemun dan uwanka ya kama da wuta ma'ana dan uwanka ya shiga cikin bala'i to kai dauki wannan shine ka'idar musulunci da haka al'umman musulmi mutakamilun mutakafilun masu taimakekeniya ne wa juna ka ajza'il jasadil wahid domin su kaman gangar jiki ɗaya ne ba zai yiwu ba su ci su ƙoshi da su da 'ya'yansu da iyalansu duk mutanen layin amma ga wani shi shi kaɗai baya iya ci a gida a layin al'umma musulmi ba sa haka in ma ba za su iya ɗau wani mutum ɗaya ba zai iya ɗauke nauyin wancan ɗin ba to za ga wannan zai kawo za a yi contribution wannan ya kawo wannan ya kawo wannan cikin ɗan rarar abincinsa yana da kwano ɗaya da rabi kuma kwano ɗaya ne zai ishe shi to zai ɗauko rabin kwana wancan shi ma ya ɗauko kwata wannan ya ɗauko gwangwani biyu sai a haɗa sai a miƙa wancan dan shi ma ya ci na ranar gobe ma in bai samu ba sai a sake masa irin wannan to kaga zancen a ce an kai ga larurar da mutum zai ci mushe bayan a cikin al'umma yake kuma su al'umma ba wanda ya shiga irin wannan larurar ba ta taso ba an gane aw kal bunyanil marsus ko kuma su al'umman musulmi kamar gini ne almarsus wanda yake ɗamfare da juna ya shuddu ba'duhu ba'dan sashi na karfafa sashinsa haka al'umman musulmi take in ɗaya ya shiga matsala duk kowa ji yake ya shiga matsala kuma daga cikin illar da muka samu a yau ita ce wannan kowa yana jin shi kaɗai zai iya rayuwarsa kowa yana jin in shi baya cikin matsala kowa ma ya je ya ta kansa ba ruwansa da kowa to wannan ita ce musibar da ta samu al'ummar musulmi amma da muna yin irin wannan tsarin na addinin musulunci ina za ka samu wanda yana cikin al'umma a ce ya fada halin larurar da sai ya ci haram na ba ta gane da aka cin larurar cin haram din nan fa ta fuskar larura ba abu bane mai sauki duk sai an kewaye wa'annan abubuwan an ga babu yanda za a yi sannan fa za a fada irin wancan halin cin mushe ko cin wani abu da aka haramta to sai mu tashi gaba ta gaba insha Allah an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik